الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا أشرند بقي قوة جمادى الآخرة شكرة تدبو ديا دريه دو da 32 hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da 30 ga watan biyar shekara ta 2011 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratul nisa'i yau muna darasi na nawa ne sha uku darasi na goma sha uku ko a za mu na a daman an tambaye ku sai kun yi sabani na sha uku za mu tashi a kan ayata arba'in da uku mun tsaya a satin da ya wuce yau mai izin ya waddu na kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah hadisa ba mu kai karanta ba wannan ayar ba ko yawwa to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا Allah ce wallazina yu'minuna billahi wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas lalle waɗanda suke ciyar da dukiyarsu saboda riya ana magana ne ga masu ciyar da dukiyarsu saboda riya idan ba manta ba a ayar da ta wuce Allah yana bayani akan sifofin mutanen da ba na kirki ba yace allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli masu waɗanda yake maruwata ne kuma suna umartan mutane da ruwa din wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli sannan kuma suna ɓoye abinda Allah ya basu na falala ko ilimi ko dukiya Allah ya ce wa atadina lil kafirin azaban muhina lalle mun tanar da azaba ta wulakanci ga kafirai to waɗannan dai su ne kuma duk sifansu wallazina yunfiquna amwalahum ri'a nasi suna ciyar da dukiyarsu saboda riya munafikai kenan zaka ga sun bayar kamar dan Allah suka bayar amma ba dan Allah suka bayar ba wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir bari ma ba sa ma imani da Allah da ranar karshe ballantana su ciyar saboda shi kenan wannan aya din asfan ne alal ladina yabkhalun an haɗa ta ne da ayar da ta gabata da take magana akan marowata kuma masu umarni da ruwa kuma sifarsu shine daga cikinsu akwai masu ciyarwa suna ciyarwa amma ba dan Allah ba to shine Allah yake cewa ta dina lil kafirin a mun saukar wa kafirai a wancan aya din kenan ya sifanta su yace su kafirai ne saboda wannan abin da suke aikatawa aya ta sauka ne akan yahudawa don sifa ne na yahudawa wannan mummunan aiki ruwa umarni da ruwa din haka kuma ta sauka akan munafukai ta dace da yahudu ta dace da munafukai ka hada ma da mushirkan makka gabaki daya da ma duk wanda suka dace da irin waɗannan sifofi gaba daya a duniya wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ga rashin imani da Allah ga rashin imani da ranar ƙarshe Allah ya ce wa man yakuni shaytanu lahu qarinan duk wanda shaidan ya zama aboki gare shi ai sahiban wa khalila ya zamanto aboki kuma ya zama badadi khalili gare shi fasaha karina to tir da aboki irin aboki shaitan ba tir abokan tir da abokantaka da ake da da da da shaitan Allah kiyaye mu kenan wannan aya din tana nuna mana ciyar da dukiya ba dan Allah ba ko taimako ba dan Allah ba wannan sifa ne na munafikai kuma sifa ne na Yahudawa kuma Allah madaukin sarki ya sifanta masu irin wannan ba su ma yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar ƙarshe ba don duk wanda ya imani da Allah da gaske kuma ya imani da ranar ƙarshe da gaske to ya kamata ya ce saboda Allah kaga wannan yana nuna mana cewa duk abin da bawa zai yi kokari ya dan Allah sallah za ka yi yi kokari kai saboda Allah karatu za ka yi yi kokari kai saboda Allah zikiri za ka yi yi kokari kai saboda Allah sadaka za ka bayar yi kokari kai saboda Allah mulki za ka nema yi kokari ka nema saboda Allah duk abin da za ka yi kokari kai saboda Allah masallaci za ka je yi kokari ka je saboda Allah kar ka je dan mutanen unguwar ku su ce ka aiwa ne ai akwai ibada kar ka rinka karatun alkur'ani da yawa dan mutane su ce ta aiwa ne akwai tsoron Allah akwai karatun qur'ani idan kayi kayi ne dan mutane ladan ka ya kare gurin su ko mutane ba sa bada lada Allah yake bada lada to shi yasa ranar tashi alkiyama ba wanda zai wulakanta irin meriya meriya zai zo ya gama tara aiki a tara masa a tara masa a tara masa Allah zai zo yana masa lissafi ɗaya bayan ɗaya ya ce kayi kaza ce eh nayi kaza kayi kaza ce eh nayi kaza kayi kaza ce eh nayi kaza da ƙarshe sai Allah ya ce da shi ai ba dan ni kai ba ba dan ni kai ba kayi ne dan wani dan suwa ne dan a ce ka iya kaza dan a ce kai mai kaza ne to je ka su can ka je su baka lada yau in suna ba da lada su ko ba sa ba da lada ko suna ba da lada babu a duniya ma dan adam bai sai biya ka ballanta na alahira da haka ayi kokari ayi abu dan Allah wanda yake son ya huta a rayuwarsa ya rinka aiki dan Allah kuma shine abin da yafi komai wahala yanzu yau in na tashi zan bada kuɗi in ba na yi da gaske ba sai shaidan ya ruɗe ni in zan miƙa sai in fitar da shi a fili kowa ya gani in na gina masallaci sai na yi ƙoƙari na yi bayani cewa ni na gina in na yi kaza sai shaidan ya ziga ni na yi ƙoƙari in bayyana wa mutane cewa ni ɗin ni na yi wannan kana bayyanawa don su san cewa kai kai wallahi ladan ka ya tafi kaga an yi hasara an yi hasara riya shirka ce tana rushe aiki riya a shirkul asgar ce karamar shirka ce wanda duk fa ya aiki dan riya to fa bai da lada wanda ma baka yi ba da kai da wanda bai ba uwar ku ɗaya uban ku ɗaya Allah ya tsare mu mu je malam وماذا عليهم لو آمنوا بالله اليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما
Allah ce وماذا عليهم وماذا عليهم أي وما الذي عليهم me yake kansu wa ayyu shay'in alaihim me yake kansu me abun damuwa me matsala law anfaqu law wannan kalmar law din nan tana nufin wato ai law amalu kai afwan da a ce mai ina ma da sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe wa anfaqu mimma razaqahumullah kuma su ciyar da abin da Allah ya azurta su din saboda Allah da manzon Allah wa kana Allahu bihim alima lalle Allah masani ne gare su dangane da aikin da suke aikatawa kamar nan cewa ake yi to me zai hana su imani da Allah ina ma da a ce sun yi imani da Allah ina ma da a ce sun yi imani da ranar ƙarshe kuma su ciyar da abin da Allah ya ba su din saboda Allah kuma Allah ya san sun ciyar shi dan adam kullum idan yayi abu yana so a san yayi to da yan adam yan uwanka su san kayi da Allah mahaliccinka ya san kayi wanne fi Allah ya san kayi to shine ku ciyar Allah ya san abin da kuke yi shine wa kana Allah bihim alima lalle Allah ya san abubuwan da suke aikatawa gaba ɗaya na alheri ko na sharri kuma zai musu hisabi na'am إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم مثقال ذرة Allah fa baya zalunci daidai da miskala zarra wato daidai da kwayar komai kwayar zarra Allah baya zalunci ya tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah babu bukatar ma ka ce baka zalunci Allah amanna bika mun yi imani da kai mun yarda da kai ko baka ce baka zalunci ba mun san cewa kai ba a zalimi bane amma saboda zuciyar dan adam kullun tana bukatar a dada kwankwasar ta sai Allah ya faɗa da kanshi cewa fa la- lalle Allah fa baya zalunci fa kada kai tsammanin dan adam dan uwanka yana zalunci shi kuma Allah shi ma zai zalunci la inna Allah la yazlimu mithqala dharra Allah tabaraka wa ta'ala baya zalunci daidai da kwayar zarra Abdullahi dan Abbas ya shigar da hannunsa a cikin turbaya wata ran cikin ƙasa ƙasa haka sai ya daga hannun nasa sai ya hura da ya hura hannun wannan ƙurar da ta tashi ai za ga 'yan ƙwayayyakin abubuwa ko to wannan ƙwayayyakin su ne misƙala zarra shi ne me shi ne ƙwayar zarra ɗin sai ce to Allah baya zaluntar bawa ko da da ƙwayar wannan abun ƙwaya ɗaya hannunsa ya sa a cikin ƙasa cikin turbaya sai daga sai hura haka da ya hura na ya ce wannan ƙurar da ta tashi to daidai da ƙwayar ta ƙwaya ɗaya Allah baya zalunci in ji Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu kenan Allah tabaraka wa ta'ala fallahu tabaraka wa ta'ala la yazlimu qalilan wala kathira baya zalunci kadan ko mai yawa baya yi bai san shi ba tsarin aya zai zamanto wa maza alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu fa inna allaha la yazlimu ina ma da sun yi imani da Allah da ranar karshe kuma suka ciyar da dukiyar saboda Allah saboda Allah baya zalunci la yabkhasu wa la yanqusu Allah baya tauye komai kuma baya ruwa kuma baya tauye ladan ko mutum daya duk wanda ya aikata aiki mithqala dharratin zai gani fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu aka ce zarra din nan ana buga misali da ita da kaman ina kiyashi an san kiyashi ko to akan ce da kiyashi ma zarra dan karamin kiyashi jan kiyashi to daidai da shi Allah baya zalunci daidai da wannan Allah baya zalunci baya cuta ko kuma zarra za ka iya buga misali da ita kamar misali in ka samu window idan rana ta- tana tana tana tana haskowa kan me tana haskowa kan window din za ku ga za ku ga haske ya shigo ko hasken nan idan ka duba cikinsa za ka rinka ganin wasu 'yan ƙananan abubuwa ha to waɗannan su ne ake ce da su zarra to daidai da wannan ƙwayar Allah baya zalunci iya buga misali kenan ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها الله ce wa kafa bina hasibin za mu kafa mizanai za mu kafa sikilai na adalci na gaskiya in ji Allah tabaraka wa ta'ala fala tuzlamu nafsun shay'a ba a zalunci rai ba da komai wallahi ko da kwayar komayya ne mutum ya yi aiki na alkhairi to Allah zai kawo mai a nan malam abin da ake nufi inna Allah la yazlimu misqala zarra daidai da aikin lada da kai wanda yake daidai kwayar zarra din nan to fa Allah zai biya ka shi a kiyama ba zai cuce ka ba ko mun karancin aikin lada da kai shine wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha daidai da kwayar komayya idan muka abawa ya aikata za mu zo da shi Allah ce wa kafa bina hasibin ai mun isa masu hisabi da lissafi in ji Allah tabaraka wa ta'ala Luqman al-Hakim yake ce wa ɗansa ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah ya'ti biha Allah Allah zai zo da shi a kiyama tabaraka wa ta'ala يومئذ يصدر الناس أشتاتا كو ليروا أعمالهم الله زي كو كاو كوا da kowa ya nuna musu ayyukansu ba zai tauye musu komai ba ya Allah muna fatan ka nuna mana mai kyau kuma ka sa mu ga mai kyau kuma ka sa mu ga alkhairi to shine yace wa in taku hasanatan yudha'ifha idan mutum ya kasance yana da aiki mai kyau shine hasana kyakkyawan aiki na lada ko da kwaya ɗaya ne yudha'ifa Allah zai ninninka masa wannan aiki da yayi ka duba adalcin ubangiji ba zai tauye ma kaɗan ɗin da kai ba kuma zai daɗa ninninka maka ɗan ladan da kake da shi ɗin ma za a daɗa ninninka maka man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Allah ya ce za mu ninninka daidai kamar mutum ya zo da ƙwaya guda ɗaya Allah ya ninninka masa kamar sumbula abinda ake nufi da sumbula zangarniya duba zangarniya gero za ka iya irga kwaya nawa ne to ka zo da kwaya ɗaya an ninninka maka sama da zangarniya duba zangarniya kamar ta masara kamar ta dawa za ka iya irga kwaya nawa ne ba za ka iya irgawa ba ina fata ana fahimta to wannan kenan ashe wannan yana nuna mana adalcin ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ba azzalimi bane kuma idan an yi aiki yana ninkawa wa yu'ti min ladunhu ajran azima kuma Allah yana bada lada daga gare shi shine min ladunhu ha ajaran azima lalle Allah yana bada lada daga gare shi inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun Allah baya zalunta mutane da komai wallahi sai dai su ne suke zaluntan kansu da kansu hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik riwayar Imamu Muslim Allah ya kara masa rahama yake cewa manzon Allah yana cewa Anas yace inna Allah la yuzlimu al-mu'mina hasana anas ya ce annabi ya ce Allah baya zalunta mumini daidai da aikin lada kwaya daya ko lada kwaya daya ne Allah zai baka ba zai tauye maka ba ba a nan duniya ba ne in an zo ko albashi ne sai an samu macuta da da za su rinka cire maka albashi kowane dan albashi sai an cire maka wani abu ko ka yadda ko baka yadda ba kudin wace ce kudin union kudin menene kudin da wane ne peace wane ne wane ne ga su nan dai ai ta cira kuma in canjin ka zo ba za a baka ba canjin naira hamsin canjin talatin canjin arba'in canjin ɗari kai wani canjin ɗari biyu ma ba a bashi kuma ba za a nemi izinin ka ba sai a tauye maka ko kai jarrabawa a duniya ka ci saboda ƙetar lakcara sai ce a ina wannan aka bashi ɗari bisa ɗari ai mun zama ɗaya kenan kurin sai ya zaftare ma ce ba yanda za a yi ɗalibi ya ci sama da saba'in ba zai yi ba wani malami ya jarabawa ya taba yaransa sun ci jarabawa ya koya musu ya musu bayani dalla dalla sun fahimta sun gamsu suka ci cin 80 90 90 99 wani ma ya ci 100 da aka yi sai aka bashi kwairi ce kai cewa ce ma a jami'a ana haka ai ba ba yanda za a yi dalibi ya zo ya ce wai 90% kai 80 ma bai zai yi ba yasa iya kurewa sai dai kaga an ci 70 75 wannan over kenan kuma ko ka ci ba ba za su baka ba wai wai me dalilin wai in ka ba wa yaro ai ya zama kun zama daya kenan iyayen da kurewar ka kai ma kai ma kai ma kai ma kai ma ya kawo ka sai a tauye maka hakinka saboda wata ka'ida ta banza wadda ba ta da abin kuma wadda a Najeriya kurin ake yin ta kana tsallakawa kasashen da ba namu dinnan ba duk in kai jarraba in ɗari kacin ɗari za su baka amma banda malamanmu na jami'o'i anan ba sa yi shi sa za ga yaran musu ta karatu da wahala kaga mutum ya samu result din zai samu ya wuce yi masters bai zai yi ba kana zuwa sai a ce baka da point ai ka fita da kaza ne da wahala saboda bai zai kaci ba bai zai kaci ba to kaga wannan zalunci ne kuma Allah zai biya ka in Allah ya sayar da Allah sai ya biya ka to Allah Allah tabaraka wa ta'ala cikin adalcinsa aikin da bawa zai yi hasana kwaya daya da zai tauye mai ba zai kawo mashi kayansa yusabu alaiha rizqu fi dunya wa yujza biha fil akhirah Allah zai baka arziki ya maka arziki a nan duniya sannan a lahira ya maka sakayya da shi kamar ya maka arziki arziki ba wai shine fa atila ma kuɗi ba lafiya ma arziki ne zaman lafiya ma arziki ne kwanciyar hankali ma arziki ne a kubutar da kai daga tsoro ma arziki ne a baka yaya ma arziki ne a tsare iyalanka daga fitina ma arziki ne a baka aikin da zaka yi ma arziki ne ka samu sana'a ma arziki ne a baka imani ma arziki ne da haka cikin aiki na kwarai da zaka yi Allah zai maka sakayya a cikin waɗannan abubuwan ɗaiɗaiku a baka kuɗi ma arziki ne mai albarka shi ma arziki ne bayan wannan kuma fa a lahira kuma kana lada kai abin da ake so a ce da kai idan kai aiki na lada a nan duniya zaka ci moriyar aikin ladan kuma a lahira ma zaka ci moriyar aikin ladan shine abin da ake so a ci kina ya ibadallah mu yawaita aiki kada mu yau kan mu rowa kaka yau kanka rowan nafila idan ka yi sallah kar ka yi wa kanka ruwar azumi litinin da alhamis kar ka yi wa kanka ruwar tashi da daddare kana karatun qur'ani kana zikiri kana sallah kada ka yi wa kanka ruwa zuwa masallaci da wuri kada ka yi wa kanka ruwar sadaka kada ka yi wa kanka ruwar taimakon masallacin unguwarku taimakon jama'a taimakon ɗaliban ilimi shiga harkar da'awa kar ka yi wa kanka ruwa wallahi duk wanda ya wannan zai gani a duniya Allah zai haskaka rayuwarsa sannan a lahira kuma baya cikin waɗanda za su wulakanta ko su kaskanta wa ammal kafir amma kafiri wani zai iya cewa to ya idan kafiri ya ta ciyarwa yanzu ana samun kafiri ya je ya gina masallatai ana samun kafiri idan idan sallar layya ta zo ita sayan raguna yana raba mutane ana samun kafiri idan ramadana ya zo ita sayan buhunan suga yana rabawa business partners ɗinsa a kasuwa ya ta raba musu customers ya ta raba musu ana samun kafiri ya ta dinkin sallah mutane ana samun kafiri ya je tona mutane rijiya unguwa ana iya samun kafiri ya yi wa mutane hanya unguwa to shi kuma ba musulmi ba kuma ya yi aiki irin wannan to ya za a yi to shine manzon Allah yake cewa fa yut'amu bi hasanati fi dunya hatta idza afda ila al-akhirah lam yakun lahu hasanatan yu'ta biha khaira manzon Allah yace duk kafirin da ya wani aiki na kwarai to za a yi ta bashi ladan aikin da ya a duniya zai ci saboda shi Allah ar-rahmanu ne ar-rahim ar-rahmanu mai gamammiyar rahama wacce take da kafiri da musulmi a duniya zai samu rahamar ubangiji ar-rahimu kuma rahamar ubangiji wacce take ta lahira ba mai samun ta sai me sai mu'minai da haka idan kafirin ma yayi Allahu akbar wai na ana so a nuna maka lalle inna Allah la yazlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yazlimun wani zai iya cewa to yaya in kafiri kuma ya aiki alkhairi to ya shi kuma a lahira sai Allah hana shi to a duniya za a bashi dan su kafirai wa malahum fil akhirati min khalaq ba su da rabo a lahira amma a nan duniya za a biya su wala Allah zai hadari sai Allah ya tsare shi wala Allah Allah ya dada buda masa a cikin arzikin sa a nan duniya wala Allah Allah ya tsare shi da cututtuka wala Allah Allah ya kiyaye shi da hasara wala Allah Allah ya bashi kwanciyar hankali Allah ya bashi natsuwa ta dalilin wannan aikin alkhairin da yake yana cinye ladansa ne a nan duniya amma a lahira idan ya je dan gidan lahira ba mai samun rabo sai mai sallah lahira sai mai sallah wanda yake sallah to wannan shine zai samu rabo a lahira Allah ya ba mu dacewa an fahimci wannan ko to wannan shine ma'anar inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a akwai hadisi daga Abi Sa'id al-Khudri Allah kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan muminai a kiyama suka kubuta daga wuta suka tabbatar Allah ya kubutar da su daga wuta wato babu wanda ya kai mumini jayayya da ubangijinsa in ya kubuta daga wuta yana kubuta daga wutan nan zai kuma fara jayayya da ubangiji tabaraka ta'ala a bashi kaza a bashi kaza a bashi kaza manzo Allah ce babu ɗaya daga cikin ku jayayyar da zai yi da dan uwansa a duniya ba ta kai jayayyar da mumini zai yi ubangiji sa a ranar lahira a ranar tashi alkiyama wasu din kuma akan sa su a cikin wutar jahannama ko i fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wasu idan suka samu dacewa za su samu aljanna wasu kuma idan ba su samu dacewa ba za su fada cikin wutar jahannama to mai wace jayayya suke sai su ta jayayya da ubangiji akan yan uwansu da aka shigar da su wuta ya Allah ka taimaka musu ya Allah yan uwanmu ne muna tare da su ka duba tausayi na imani a nan abin da ake so a ce da kai shi mumini a duniya daman yana kaunar alheri ma dan uwansu ko to haka a lahiran ma in ya shiga alherin ma yana nemar wa dan uwansa ya samu masa alheri to za su yi ta fafatawa da ubangiji tabaraka wata'ala ya Allah ka fitar mana ɗan uwanmu ya Allah ka kotar mana su ya Allah mun gode da ni'imar da ka mana amma ƴan uwanmu a taimaka musu to sai Allah ce izhabu fa akhriju man araftum minhum Allah zai ce to ku tafi ku je ku cire waɗanda kuka sani daga cikin su ku je ceto kenan kaji ko kaga anan ashe wai zai cetan mumini sai Allah ce ku je ku cire wanda kuka sanin amma fa da sharadi dan Allah ya faɗa sharadi shine wala yashfa'una illa liman irtadwa wa hum min khashyatihi mushfiqun abin da ya dame ni anan shine ka duba ukuwa imaniya kanat fi dunya wa kanat fil akhirah akwai ta a duniya kuma akwai ta a lahira ba ashe wannan yana nuna cewa mu- mu mu kiyaye wannan yan uwantaka a nan duniya kuma mu da kiyaye a ki- a lahira ma za ta yi mana za ta yi mana amfani to Allah sa mu za mu je mu fitar ba mu za a fitar ba yawa kar wani ya zauna cewa to in dai haka ne ai sai mu jira akwai yan uwa za su ce- za su kotar da mu Allah ya mana mai kyau yawa to sai Allah ya ce mai mana فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا Masha Allah. Hadisi ya tabbata Imam Tirmidhi ya fada shi a sa- a cikin littafinsa sunan a hadisul bitaqa ake ce da shi um, daga Amr bin al-As. Manzo Allah yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ranar tashi alkiyama wato zai kubutar da mutum guda abun buga misali za a kubutar da wani mutum guda a cikin halittu gabaki daya a gaban halittu gaba daya sai a tsamo shi a kubutar da shi a jawo shi a fidda shi fili Allah zai fitar da littafi littafi guda 99 a baje masa wannan littafi din kullu sijillin mislu maddil basr kowane littafi da ka sani malam idan aka bude shi iya ganin ido littafi 99 amma kowane kwaya daya in aka bude shi aka baje shi iya ganin idanka duk inda ka- ka leƙa takardun wannan littafin ne ayi kitab kulli sijil Allah zai fito mai da wannan ayyukansa kenan sai Allah ya ce da shi a tunkiru min haza shay'an kana inkari kana musanta wani ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan da aka rubuta cewa kayi kana da dama za ka iya musu ko wataƙila an rubuta maka abin da baka yi ba ko amma sharri ko mala'iku sun maka kage a tunkiru min haza shay'an ka duba adalci fa a zalamaka katabati alhafizun mala'ikuna masu rubutu a gare ka masu tsare ka sun zalunce ka bawan zai ce la ya rab la ya ubangiji babu ya ma yi mana yau ma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun rana ne da baki hannu kafa harshe shi zai yi shaida duk wannan magana za su yi ta yi Allah ya yi kaza wani ya yi kaza ya yi kaza kafa tana magana hannu yana magana duk za su yi shaida ba sai ka fito ma ka yi ka ce kaza ba komi kafar da ka taka ka je kai tsiya da tabar gaza da ita ita za ta yi magana daman ba bakinka Allah ne sa bakin yi magana ba to a kiyama sai a ce ke kafa ki yi magana in ka isa ka hana ba ne mutum lamarin Allah fa sai shi ba sun zalunce ka zai ce a to sai Allah ya ce da shi a falaka uzurun aw hasana to kana da uzuri ko kana da wani kyakkyawan aiki da kai guda da zaka iya bamu ka ce gashi nan ai mutumin nan sai ya shiru fa buhitar rajul kurin wuta za ta dauke masa kyat da zai iya magana ba wane mutum ya zo gaban rabbul alamin ranar da ba ƙarya ba kotu bane da zai zaga ya ga lauya ba ba ka da lauya a kiyama ba lauya kai daya za ka yi magana zai ce la ya rab Allahu akbar sai Allah ya ce to shikenan bal inna laka indana hasana tunda ka kasa tunowa ma mai rauni ne kai muna so mu gaya maka kana da kyakkyawan aiki da kai mana mu mun san da shi akwai guda guda daya sai ce mala'iku ku dauko masa a cikin wannan littafin sai a dauko masa kyakkyawan aikinsa guda daya sai Allah ce wa innahu la zulma alayka al-yawm yau ba za a zalunce ka ba ko da wannan aikin kwaya ɗaya ne ga littafin ka iya gani duk barna ne amma ga aiki kwaya ɗaya da kai ka san me wannan aikin malam fa tukhraju lahu bitaqa fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai a zaro masa wata takarda shine bitaqa a cikin wannan takarda din sai gashi an rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ta ga aiki littattafai guda 99 littafi ɗaya kurin in an buɗe iya kallonka babu aikin alheri kwata-kwata da ya aikata abin da ya tsira da shi kawai ashhadu an la ilaha illallah malam kaji musulunci ko wanda yau mutane suke masa rikon sakai na kashi bari ka ji aikin ashhadu an la ilaha illallah bari ka ji aikin kalmar shahada ko ita ka samu bawan Allah kake yin zikiri da ita rana dare da rana insha Allah alheri gare ka albishirinka ta zauna a bakinka ko ita ka samu kana yi kana maimaitawa saboda Allah saboda Allah kun san mun yi magana akan riyafa da haka duk aikin da zai amfani a nan shine wanda aka yi me don Allah ka tashi da daddare ka yi a ɗakin ka ba wanda ya sani wataƙila iyalin ka ba ta sani ba kana yi ma sai ka ji iyalin ka tana motsi sai ka ɗan rage sauti don kar ma ta ji ta kai mai tsoron Allah ne dan wanda kake yi dan shi din shi ko a zuciya ma ya sani shikenan Allah zai ce da shi uhdur wazanak ka wasu kelinka zo a auna ka فيقول يا رب سباو الله يشي يا أبنجي ما هذه البطاقة وانا اتكداكم وآياتنا ميتكي مع هذه السجلات إذا أن هذا تدا وانا تكردو ما سيوا littafi casa'in da tara da fefa kwaya ɗaya mai la ilaha illallah kurum a cikinta Allah zai ce kawo abun aunawa mala'iku ku ɗauko a auna fa innaka la tuzlamu yau dai ba za a zalunce ka ba ga Allah yake cewa fatu za sijillat fi kiffa wal bitaqa fi kiffa sai a dauki waɗannan manyan takardu da littattafai a ɗora a wannan skeli a wannan ma'auni sannan kuma wannan takarda kwaya ɗaya bitaqa mai ashhadu an la ilaha illallah ita ma a ɗora ta fi kiffa fatashat sijillat وثقلت البطاقة sai gashi wannan bidaka wannan takarda ta yi nauyi ta danne sikelin nan ta rinjayi waɗannan littattafai guda 99 wanda kowane ɗayan an buɗe ma iya ganinka wannan la ilaha illallah sharwan la ilaha illallah ta rinjayi wannan takardu da barna da ta'addanci yake ciki Allah zai ce fala yaskulu ma asmillahi shay babu abinda yake rinjaya yake rinjayar sunan Allah a wajen nauyi babu shi babu shi Allah sai ya yi masa rahama ta dalilin kalmar la ilaha illallah wannan hadisi imamu tirmidhi ne ya fitar da shi a kitabul iman yace babun fi man ya mutu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah yace kuma hadisi ne hasan gharib ibn majah ma fi shi a kitabuz zuhd imam al-hakim yace hadisi ne sahihi ala sharti muslim a bisa sharatin imam muslim wa wafaqahu az-zahabi ibn hibban ya ingantar da shi da kuma sauran malamai haka imam al-baghawi ya ce wannan hadisin sahihi ne a cikin littafinsa na sharhu sunna malaman tafsiri suna kawo wannan hadisi ne a ƙarƙashin wannan ayan don su daɗa goyon bayan ayar da ke bayani akan cewa Allah baya zaluntar bawa ko misƙala zaratin a kiyama duk aikin da kai zaka gan shi daidai yake da faman yamal misƙala zarratin khairan yarahu wa man yamal misƙala zarratin sharran yarahu kaji wannan to shine Allah ya ce fa kaifa idza ji'ina من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا تنرانا يا كمان زن الله فكيف الحال وكيف يصنعون إذا جئنا من كل أمة بشهيد يا يزافي أبو كننقبا يا يمك يا ذافي رانا كياما إذا مكزو قوة الأمة دميمة شهيدا شين بشهيد ma'ana muka zo bi nabiyin yashhadu alaihim bima amilu kowace al'umma za mu zo mata da annabi da zai yi mata shaida akan abin da take aikatawa ku tuna wannan rana mutanen hudu a kawo musu hudu mutanen dawuda a kawo musu dawud mutanen ilyas a kawo musu ilyas mutanen suleiman a turo musu ilyas mutanen harun a turo musu harun mutanen Musa a turo musu muta Musa mutanen Isa a turo musu Isa mutanen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a turo musu Muhammadu su kuma mutanen da na Dawuda da na Musa da na Isa da na Ilyasu da na Haruna da na Ibrahimu da na Ali Sa'u da dukkan annabawa gaba daya wa ji'ina bika ala ha'ula'i shahida shi kuma manzon Allah sai a zo a ce to kai kuma ka zama shaidan annabawan nan gaba daya mana manzon Allah shine zai tsaya musu a gurin Allah ba wai dan Allah bai sani ba sai ya ce ya Allah waɗannan ƴan uwa na annabawa sun zo sun yi da'awa sun isar da sako ga mutanensu na karanta a cikin alkur'ani ka sanar da ni ni na zama shaida gare su kaga wannan an girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shaida gare mu kuma ya zama shaida ga al'umma gaba daya mu din kuma mu ɗan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yazo a cikin hadisi mu ma za mu zama shaida akan sauran al'ummomi mu ce lalle labari ya zo mana Musa ya yi gwagwarmaya da mutanensa banu Isra'ila lalle Isa ma ya yi gwagwarmaya da mutanensa lalle Haruna ya yi gwagwarmaya da mutanensa lalle Sulaimanu ya yi gwagwarmaya da mutanensa a ina kuka ji mun karanta alkur'ani fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida za mu zo da kai kai kuma ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ala jami'il umam shahidan zaka zamanto kai ne mai shaida gare su gaba daya yanzu kaga wannan karramawa ce girmamawa ne mutuntawa ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud riwayar Imam al-Bukhari da Muslim wata ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abdullahi dan Mas'ud kai ka san waye dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud shine manzan Allah yake cewa man arada an yaqra al-Qur'ana غدا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد duk wanda yake so ya karanta alkur'ani kamar yadda Allah ya saukar da shi ba canji to ya karanta da kirar Abdullahi dan Mas'ud yana cikin ƙwararru masana ƙur'ani masana littafin Allah mahaddata alkur'ani in kana son kai karatu karanta da kira'arsa daman an zo maganar sahabbai ana neman qur'ani in aka samu abdullahi dan mas'ud fatiha yake a shafa kawai ai kwana kai abdullahi dan mas'ud yake cewa kaji duk ayoyin alqur'ani baki daya tun daga bakar hannasi babu wacce ban san yaushe aka saukar da ita ba kuma akan me ta sauka akan wa ta sauka yace wallahi da na san wani dan adam mutum guda daya wanda ya fi ni sanin alkur'ani da ma'anonin alkur'ani yau a duniya kuma abin hawa yana iya isa wajensa tablughu matiya wallahi da na hau wannan abin hawa na je gurin sana ne karatu amma ban sani ba ba fa cewa ya fi kowa ilimi ba da ya san akwai wanda ya fi shi sani da ya je wannan bawan Allah malam shine wata rana manzon Allah ya ce da shi iqra alayya ya ce dan mas'ud yi min karatu sai Abdullahi dan mas'ud yake cewa ya rasulullah a aqra wa alayka wa alayka unzil yanzu in maka karatu kuma kai kai din wa kai aka saukar qur'ani me zan ce naka ne qur'anin mu'jizar ka ce qur'ani kai aka saukar mawa sai an baka kake zuwa ka bamu kuma kace in zo in karanta maka qala na'am manzo Allah ce na'am a wata riwaya annabi ya ce eh uridu an asma'a min ghairi ina so in ji qur'ani daga wani na kai dan uwana idan ya kasance manzon Allah kansa sallallahu alaihi wasallam yana sha'awar ya rinka sauraron kira'ar alqur'ani me yasa a motar ka kake cika ta da kada kana na dan anace da dan kwairo da bommali da da wake wake da wasan kwaikwayo da kidan yan siyasa da wane ne wane ne kai kullum motar ka babu qur'ani sai kida gidanka ba qur'ani gidanka kida ɗakin ka kida ofishin ka kida motar ka kida wurin taron kuma kida ina littafin da Allah ya saukan maka kitabun anzallahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab littafin da ake so ku da dabburin ayoyinsa ko ku ji shi ku ji zaƙin sa ku ji ɗanɗanan sa ku yi tadabburin ayoyin alqur'ani ku yi aiki da shi ku ji daɗin qur'ani mumini in an karanta qur'ani daɗi yake ji yana son ya ji tilawa annabi yana so ya ji tilawa me yasa a gidanka ba a jin tilawa me yasa baka sha'awan ka ji tilawa wallahi ya kai dan uwana baka bi na bashi rantsuwa a cikin jama'ar mu akwai mutum wanda ana bude karatun Qur'ani sai ce kai rufe da Allah rufe rufe ana surutu rufe rufe kai ka ce ya faɗi wannan ne dan girman Qur'ani a bai so ya ji Qur'ani ne taban in ya faɗa ne dan saboda ana surutu kada hada Qur'ani surutu wannan Allah saka mai da alkhairi amma baya ma ji baya ji yau 'ya'yanmu sun haddace waƙoƙin da ake a gidajen rediyo a fms da muke da su duk yaro ana fara waƙa siyasa ya haddace ta amma da za ka tambaye shi azkar zikirin safe da annabi ya ce al'umma ta yi bai iya ba zikirin yamma da annabi ya ce ta yi bai iya ba matakka da kake kwanciya da ita ka tambaye ta menene addu'ar da manzon Allah ya ce a karanta in za a kwanta bacci da wacce kuma ya ce in za a yi alaka tsakanin miji da mace ba su sani ba da yawa ba su sani ba amma ta iya wake-wake ta iya kaɗe-kaɗe kai mutane yanzu kan suke ba da kuɗi wa matan su je su yi kasussuka na wasan kwaikwayo da kaɗe-kaɗe da wake-wake wai a ɗan bata ta shakata ta huta ku shakata ku huta ga can wuta tana gaban ku kulna ru jahannama ashaddu harra wallahi ba karamin hadari bane kullun yahudawa sun gama da mu wurin aski kida kanti shago kida makarantu kida menene kida duk abin da kida komi kida duk abin da kai na murna da farin ciki kida waka kida waka kida waka komi wai yau yanzu a garin nan aski wai idan mutum zai bude gurin aski wai sai ya dauko kayan kida ya sa la ilaha illallah ummata muhammad adriku anfusakum ya ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku riski kawukanku daga wannan halaka da ku fuskanta musulmi masu sallah ka je gurin aski kaga babu kasa din qur'ani ko daya subhanallah aina tadhhabun ina za ku je ka tambayi mai aski ka ce yaya ya ce baya sa ƙura'ani ƙaddara ba sa ƙura'ani ba ɗauko wani wa'azi mai amfani ba na ƙungiyar kowa ba ka saka kai sto sto a garin nan gurin sai da kaya duk manyan sto da ka sani sai daga jansa wannan kiɗa wannan waka akwai wanda shi an ɗauke shi kawai yana ofishin entertainment ya rinka sa kiɗa wa mutane in ka zo sayan sabulu sai ka ji kiɗa in ka zo sayan omo sai ka ji kiɗa kuma wallahi wata kiɗan ma da batsa kai wani kiɗan da wakan da ake sa ma kiɗa ne ma na zagin sabon annabi da kunne na akwai fito ɗin da na je na ji an sa ana zagin iyalan manzon Allah irin waƙoƙin nan na ɗan shi'a da suke bi suna rabawa gidajen rediyo mu suna sawa saboda ba su da dabburi da bibiyan me ke cikin waƙoƙin a gidan mai in za ka sha mai sai a sa maka katuwar lafika a ƙarƙashin famfon mai sai ka ji kiɗa a arewa ko a kano in an ce kano fa a najeriya a wajen musulunci fa halas sidratul muntaha to ya kamata mu bari mu kashe addini a garin nan yau yau ko zakka ba za a samu ba ka je wani gida na gidan mai ka ji ya sa wani kasar ɗan wa'azi mai ratsa zukata babu la suna hidimar yahudawa kawai hatta asibitoci irin inda ake zama reception da kuma wurin waiting rooms shi ma sai ga kida kai ko tashoshi idan za a sa a talabishin ko akwatin wannan talabishin tv ko satellite da ake sawa za a ga tashoshin da ake sa mutane wanda za su ga kiɗa su ga rawa su ga tsiraici su ga mai ci ake yi to Allah da ya yi komai kuma ya ciro manzo kuma ya nuna mana gaskiya kwaya ɗaya take a bayyana take ba ɓoye take ba wa dainahu najidain falaqataha al aqaba fakku raqaba manzo Allah ya ce Abdullahi dan Mas'ud iqra alai karanta min Qur'ani Abdullahi dan Mas'ud yake cewa yaya zan karanta ma Qur'ani wa alayka unzul annabi yace ina so in ji ina so in ji ina so in ji daga wani na kai mabiyin manzo Allah kai ma kamata ka ji kana son ka ji Qur'ani kana son ka ji Qur'ani yau a gidajen rediyo mu sai ka ji akwai shiri musamman da ake sai ai awa guda ni ne wane wane daga wuri kaza ina muku fata alkhairi da Allah ina so a samun kidan nan na kaza mu dan more mu dan shakata mutumin banza sai ka ce dan daudu kamar dan daudu wai wai a sa masa wai kidan kaza ko ka ji ko ka ji ma'aikacin gidan ne yana cewa to wace wakar za mu sa ko ka ga ana musabaka akan waƙoƙi ba a yi musabaka akan kiɗa musabaka akan kiɗa waƙar ta kaza da ta kaza da aka yi wane wane mawaƙi shekara ta nawa ya yi ta me sunanta wacce ce bakan damiyarsa wani ya ce da Allah ana so a samu wance wance kaza kaza yar Nijar wani ko ya ce wance wance yar Kamaru ba wanda zaka je ya ce yana so a sa masa a Sudais su tsaye su masu buga wayar da kun sani ku samari masu neman kawo canji revolution sai wani ya buga waya ce kuna lafiya lafiya kalau da Allah ana so a samun a Sudais ko ba gaba ne ai kafa hujja ne idan ya ce a'a ba a sa ƙur'ani sai ka ce to ubangiji Allah ya tsare mu da filin da ake shiri ba a damu da ƙur'ani ba ba a san ƙur'ani Allah raba mu da sharrin ku sai ya aje waya shikenan yayi wa'azi ya isar da sako ko ba ka bane Allahumma amin shikenan sai Abdullahi dan Mas'ud malam sai ya ce sai ya ce ka san Abdullahi dan Mas'ud yake bala ka san hafizi mahaddacin Qur'ani wato Allah ya masa wata ni'ima da baiwa kai Allah ya mana wannan ni'ima Allah ya ba mu kurun take kwalwar ta buga kamar kwamfuta take nama sai ya ce bari ya dauko masa suratul nisa saboda akwai wani sako da yake so ya isar wa annabi kurin ya dauko suratul nisa inda muka muka fara tafsirin nan ko yau muna darasi na 13 Abdullahi dan Mas'ud yake taya manzo Allah tilawa ina masa tilawa iya shiru yana ji yana kada kai yana ji yana kada kai sai da yazo wannan aya din ta 40 daidai ko 41 fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin da kira'a safa baki na bai isa yi wannan kira'ar ba waji'na bika ala ha'ula'i shahida kawai sai manzo Allah sai fashe da kuka ya fashe da kuka sallallahu alaihi wa alihi wasallama kawai sai ce hasbuka hasbuka hasbuka ya isa ya isa ya isa abla da musulmi ce faltafattu ilaihi sai na juya sai na kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa idza ainahu tadrifani sai ga idanuwan manzon Allah suna shekar da hawaye ta'assara bil qur'an ya tasirantu da me da alqur'ani qur'anin ya shige shi ya ji tasirinsa domin yanzu nan tarawihi za a zo ana yi tun daga bakara hannasi liman zai zo ana fafatawa a yi izu biyu gobe a yi je ba a yi har a yi a gama na rantsi da Allah wani ko tari bai zai iya yi ba ba abin da ma ya dame shi yana nan kyabas duk gwagwarmaya da za a yi da ayoyin da ake da shi kansa limamin bara ma ka ji muryarsa tana wani rawa ya zo gurin rawa ba dan akwai gurin da ya kamata muryarka ta kada hantarka ta kada zuciyarka ta buga matukar fa kana karatun kana alaka da abin da kake faɗa ne in kana karatun kana bibiyar me kake faɗa kuma rawar zuciyarka rawar muryarka shine zai sa na bayan ka su ma su dawo hayyacinsu kenan wannan yana nuna mana cewa lalle manzo Allah yana son alqur'ani kuma kana ya ta'assaru bil qur'an to sai yace me kuma yawma idhi yawaddu alladhina kafaru to a wannan rana ne fa waɗanda suka kafirta mana yawmal qiyama ranan nan kafirai yawaddu za su buraci kafirai ne wa asawun rasul suka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su buraci law tusawwa bihimul ard ina ma da an baje kasa tare da su ya zaman to ma ba ma tashe su hisabin ba shine law tusawwa bihimul ard a kirar ahlul madina da ibnu amir law tasawwa maimakon law tusawwa law tasawwa bihimul ard fa udghimatu ta athaniya fi sin kenan ina ma da an baje kasa an nike ƙasa an yi labelin ɗin ƙasa tare da su ay law suwiyat bihim al-ard wa saru hum wal ard shay'an wahida idan wa da an daidaita su da ƙasa da su da ƙasa ma su zamanto ɗaya babu su ba ɗuriyar su malam ranar kiyama fa kafiri zai shiga tashin hankali يود المجرم يومئذ لو يفتدي يود المجرم لو يفتدي min azabi yawmi idin bi bani mujrimi zai so ranar in ya ga bala'i zai ce kai barin ba da ɗana a ƙone ni da kubuta ranar ne kafiri zai ce da na sani da na sani da ban zo ba ah to ya ba da baka zo ba ai dole sai ka zo وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد أحصاهم وعدهم عدا kowa zai zo ranar kiyama shi shi kadai kwaya daya wala yaktumuna Allah haditha kuma ba su isa ba su koye wa Allah wani zance ko kwaya daya wane mutum duk abin da ka san mutum ya aikata wallahi sai ya bayyana ba wanda ya sai ya koye wani abu yanzu a nan duniya ne ake ciwa-ciwa wani abu ya faru a danne in an yi ƙuri'a a ɓoye in an yi taro a ɓoye in an yi micin a sace takarda in wani ya yi abu a goge a ce bai yi ba amma a kiyama fa kama yi kama ɓoye ma'aikatan da ya sa ba 'yan cewa cewa ba ne ko baka ji ba ba talakawa manyan wata ma'aikata ya sa ba ma'aikata ne da la ya sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun yusabbihuna al-laila la yafturun wahum min khashiyatihi mushfiqun mala'iku kenan wama minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu safun wa inna lanahnu almusabbihun mala'iku kenan su ba san maha'inci ba kullum idan mala'ika Allah ya ce je kai wani kaza kawai shi fa wannan yi maka wannan abin shine ibadarsa shine jin daɗinsa ka mutane annabi ludu da suka yi rashin mutunci Allah ce ku je ku kifar da su mala'ika jibril shi kadai aka ce bismillah kurum fukafuki ɗaya yasa a cikin fukafuki guda ɗari shida da yake da shi ya ɗauki fufuke guda ɗaya in ya baje fufuke guda ɗaya ba za ka ga sama ba ita fufuken guda ɗaya yasa ya ya caka shi a ƙarshen garin ƙasar ya soka ya soka sai da ya shiga ya ɗebo ta ya yi sama da ita sai da ya nuna suka kalli sama mai riwaya yake cewa sai da aka ji karan kukan karnuka da tumaki da awaki suna ihu suna mai kurar sai da ya sama da su sai ya kifo su sai ya sake su mutane annabi lot da fuffuken mala'ika jibril guda daya har akwai wanda ya sai taurin kai wa Allah a kiyama wai wani wai shi shugaban azzalumai ko macuci a duniya ya cuci mutane yayi barna yayi kaza wala yaktumuna Allah haditha ba a ɓoye wa Allah wani zance ko ɗaya waddu law tusawwa bihim al-ard wa annahum lam yakunu katamu amra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam za su yi burin ina ma da a ce an nike su da su da ƙasa kuma za su ce ina ma da sun sani da ba su ɓoye komai ba cikin sifar annabi Muhammadu da da ainihin alamominsa da Allah ya bayani da ba su yi wa manzon Allah hasada ba da ba su hana al'umma imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan yana nuna mana mashhad min mashahidil qiyama wato wani yanayi da za a tarar a kiyama cikin yanayuka masu yawa a tashi alkiyama kawai ba abin da mutum zai ce akan lamarin kiyama sai dai ta addu'a ya ta ibada Allah ya kai shi lafiya malam duk mutumin da ya mutu duk wanda mutuwa ta zo ta yanka masa ya tafi to shi fa ya hawa hanya kaji ko to shi nasa da dan dama daman Allah ya mai arziki ya mutu yana cikin addini yanzu da ni da kai mu ne abin tausayi Allahu alam za mu mutu akan wannan addinin Allah samu dace ko ku dai za a samu zullewa Allah kiyaye mu sannan yaya karshen za ta yi kyau ko ba za ta yi kyau ba wani wani yana tausayin wanda ya mutu ai abin tausayi shine wanda bai mutu ba na'am kuma ga mutane ba ma wasuwa da mutuwa yau mutum za a mutu a unguwarsu wani zai mutu dan uwanka ne naka ne kuna tare da shi ka dauke shi ka kai shi ka binne shi a kabari kana hawaye kana dawowa in Allah ya da an gama wanke hannu an gama zaman makoki kana komawa sai ka je ka ci gaba da barna da tabargaza da ka saba kana yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته